أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goma ga watan uku watan rabi'ul awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da daya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin yan albashi muna darasi na biyar a tafsirin suratu hudu ko aya ta arba'in da daya yau za mu tashi kan faɗin Allah ta'ala wa ƙalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha muna cikin kisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam ba mu kammala ba satin da ya wuce lokaci ya ƙure mana arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم idan za ku iya tunawa Allah ya umarci annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya samar da kwale-kwale jirgin ruwa kenan Allah madaukin sarki ya ce masa yi wannan kwale-kwale ne ba wai don shi kafinta bane ba amma dan saboda wani hukunci da shi ubangiji tabaraka wata'ala zai zartar a nan gaba ashe wannan kwale-kwale za ta zama ita ce wato abin da za su yi amfani da ita wajen kubuta daga azabar da Allah madaukin sarki ya shirya waɗannan al'umma to yana da kwale-kwale kwale-kwale kuma ya kera ta har ta fara aiki abin da ake mata kick da shi shine bismillahi birkinta ma bismillahi ka Allahu akbar wani al'amari sai ubangiji shine wala waƙalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim nuhu ya ce wa mutanensa irkabu fiha ku hau ku shiga cikin wannan kwale-kwale ana nufin fisafinati wanda kuma sifar wannan jirgi ko kwale-kwale bismillahi majriha wa mursaha tafiyan da za a yi mata kik ta fara tafiya bismillahi in za a tsayar da ita ma a ce bismillahi kawai da sunan Allah ku hau kuma da sunan Allah nan za a tafi da kuma sunan Allah nan za a tsaya inna rabbi la ghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne rahimun mai jin kai ne imam dahak ya ce annabi nuhu ikon Allah da ya yi nufin hawa wannan jirgi ya yi tafiya da shi kawai sai aji ya ce bismillah kawai sai jirgin na ya fara tafiya idan kuma ya so ya tsaye da wannan jirgi sai ce bismillah sai kuma jirgin nan sai ya tsaya duk gudun da yake idan baka fahimta ba so ake a ce da kai Allah ne yake tafiyar da wannan jirgin shi kuma shi ne yake tsayar da shi kuma ana so a nuna ma lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai ba abin da Allah bai zai iya ba tabaraka wa ta'ala a kirar hamza da kisa'i da hafs bismillahi majiraha ne maimakon bismillahi majiriha bismillahi majiraha wa mursaha mana bismillahi jaryuha mana da sunan Allah take tafiya take gudu ita wannan kwale-kwale wa mursaha so karanta da zamma akwai wata kira'ar da aka karanta wa marsaha maimakon wa mursaha kira'ar muhammad ibn muhaisin kenan allah ya masa rahama marsaha da fathul mimi kama a ce jarat wa rasat bismillah kenan wasu kuma suka ce suka karanta da bismillahi mujriha a muj raha wa mursaha yanzu mim din ne ya dame ni kuma da hankali akan shi mim din can majriha wa mursaha nan kuma mujraha wa mursaha da mim din farko da mim din biyu duk bidamma bidammil mimaini kenan ko ba ka bane ba ma'ana bismillah ijra'uha wa irsa'uha kira'ar wasu malaman kenan kamar da ta Allah ce anzilni munzalan mubarakan ka gani mim din munzal midamma mubarakan ma bi addamma da kuma can inda Allah ya ce adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin mudkhala mukhraja mujraha ko mujraha wa mursaha a wata kira'ar haka ne amma da ake nufi dai wato tafiyar jirgin da tsayawansa da sauke kayan da ke kansa da komai da sunan Allah ake to shine bayan nan mai Allah ya ce وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين to ga yadda jirgin yake waye tajri bihim fi mawjin kaljibal wannan jirgi yana da gudu jirgi da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi shi yana gudu sosai fi mawjin abinda ake nufi da almawj shine igiyar ruwa wanda yake yake tumbe mawuj ay martafa min alma'i lokacin da iska ta yi yawa a kogi in iska ta kaɗa ruwa a kogi to yana yi timbe ya sama ta kora shi mana iska tana korar ruwa kun ga dai cikin kogi ba bishiya ba komai amma iska da take cikin kogi ta fi kowace iska tsanani saboda in ta taho ba abin da yake tsare ta amma munan muna samun saukin iska ne saboda akwai bishiyoyi akwai gine-gine shi yasa iska a sahara ta fi barna saboda ba abin da zai cire ta to iskar da ta fi kowace tsanani shine iskar da take kan kogi shine kuma ita ce kuma iskar da take juyar da jirgi ta hana shi ya bi alƙiblar da ya kamata ya bi dan yin iska ta yi iska in jirgi yana so ya tafi gabar ne jirgin kwale-kwale ko jirgin ruwa in yana so ya gabar idan iska ta yi iska to tana iya juyar da shi dole ya yi arewa kwarai kuwa saboda karfin iska a kan ruwa an an sifanta wannan iska din an sifanta wannan jirgi wato wato wato kamar dutse fimojin kaljibali ko an an sifanta wannan igiyar ruwa kamar dutse wato saboda girmansa da kuma ɗaukakan shi idan kogin ya yi ambaliya iska ta kaɗa shi in ya yi tumbe wato daga nesa sai ka ɗauka wani babban dutse ne to wannan jirgi na annabi nuhu ruwan dufanan nan da aka yi komin igiyar ruwa komin tudunta tsallake ta yake sai dai ka ga yau ya yi sama saboda yana tafiya ne bismillah da sunan Allah tabaraka wa ta'ala wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal a cikin wannan yanayi gashi nan sun shiga cikin wannan jirgi ga kuma ruwa ya zo za mu yi bayani yadda ruwan ya zo a ayoyin gaba ku ɗauka yanzu ruwa ya zo ya mamaye ƙasar gaba ɗaya bulbula kawai ke ta yi ƙasa tana ba da ruwa sama ma tana ba da ruwa sama da ƙasa annabi nuhu kawai sai tuno da ɗansa wana da nuhu ibnahu sai gashi nuhu yana kiran ɗansa kan'ana ƙur'ani bai faɗi sunan ɗan ba amma dai malaman tafsiri suna faɗa wasu malaman suna cewa ba kan'ana ba sunansa sam maimakon kan'an kamar yadda ubaid ibn umair ya faɗa shi wannan ɗana annabi nuhu kafiri ne kan'ana kafiri ne ko sam kafiri ne annabi nuhu ya kira shi wa kana fi ma'azilin wato shi yaron yana can gefe shine fi ma'azil in an ce ma'azil wanda ya koma gefe can bai shigo ya hau kan jirgin ba lam yarkab fi safinati to damun shi jirgin na muminai ne ai kuma Allah cewa ya dauki waɗanda suka yi imani da shi to shi kuma wannan yaro nasa bai imani da shi ba sai shi ya bunayyar kab ma'ana ya kai ɗana irkan ma'ana ka zo ka hau wannan jirgi tare da mu a kira'ar ibnu amir da hamza da asim da yaqub sukan sun fitar da ba'un nan ya bunayya irkab ma'ana amma a wannan kira'a ta hafs irkab ma'ana ake cewa ba a fidda ba din ba din is silence b ba a furta ta irkab ma'ana wasu kuma idgamin ta suke kamar yadda ya zo nan irkan ma'ana ka zo ka hau tare da mu wala ta kuma alkafirin kakka kasance tare da kafirai kaga wannan yana nuna mana duk wanda bai hau wannan jirgi ba to kafiri ne kenan a nan a wannan ayar abin da nake so ku fahimta shine na farko kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala da karfin mulkinsa da ikonsa wanda ya zama wajibi ne musallama wa Allah akan duk abin da ya umarce mu idan ya ce mu aikata kaza mu aikata kaza in ya ce kar mu yi kaza mu haƙura kuma wallahi Allah yana da damar da zai iya mana ukuba da azaba a duk lokacin da ya ga dama mai iko ne akan yi komai saman nan tasa ce ƙasan nan nasa ne sai gashi yana ba da umarni wa sama ta ba da ruwa ba yankewa yana ba da umarni wa ƙasa ta ba da ruwa ba yankewa wannan shine ake ce da shi ruwan dufana wannan kuma yana da nuna mana cewa lalle akwai alaƙa tsakanin ɗa da uba ko yaya jini ba a iya rabuwa da shi ka duba shi annabi ne wannan ɗan nasa kafiri ne amma da ya tabbatar mutanensa za su halaka sai da ya lalumo ɗansa ya ce ya bunayya ya ɗana ka zo ka hau ma'ana ka yi imani ka hau tare da mu wala ta kuma alkafirina kaka zamanto tare da kafirai wannan yana nuna mana annaba ba sa son kafirci sannan kuma yana nuna mana Allah zai iya jarraba ka duk imanin ka ya haɗa ka da fantararren ɗa tunda an jarraba annabi nuhu in dai wa'azi ne shekara 950 yana wa'azi amma ka duba wai ɗansa bai imani da shi ba kaga ai wannan babban aiki ne akram kallah so ashe yana nuna mana duk yadda muka kai sai dai mu yi ta addu'a akan ƴaƴanmu kuma yana daɗa nuna mana bai kamata mutum wai dan shi malami ne Allah ya jarabe shi da wani ɗan sa fantararre ana rinka zagin sa a ce ka duba duk malantarsa amma ɗan sa mashayi ne ka duba duk ilimin sa duk karatun sa amma yarsa mutumiyar banza ne nan ake yawo da ita a unguwa wallahi malam kada Allah ya jarabe ka akan harkar ƴaƴa duk yanda ka kai da kamewa da addini wallahi Allah zai iya jarraban ka akan dan da ka haifa ya zo ya zama to baya bin hanyar ka ka tafi masallaci shi kuma ya tafi gidan giya warai ko da gaske kai kai kai kuma wallahi ya ki bi ka in ka matsanta masa ma ya ce Allah ya dauki ranka ya huta an takura masa so mu daina zargin mutane da suka yi iya kokarin su wajen tarbiyyantar ƴaƴansu amma mu zo muna sukan su in ka soke su to ya zaka yi da wannan annabin kai yanzu zaka ce zaka zargi annabi nuhu ne akan ya saka ce akan tarbiya ko ko mutum yana ce ka je ka gama da ɗanka tukunna ba wai ka zo kana mana wa'azi ba ga ɗanka ya fi ƙarfin ka zai iya yi wa ɗansa ya fi ƙarfin sa yanzu wannan ɗan ai ya fi ƙarfin shi da yana da yadda zai yi wallahi da ya yi da shi amma tausayi irin na uba shi ya ɗana ya kai ɗana ta hau to bari mu ji mai ɗan ya ce masa قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين sai wannan ɗa yake ba baban shi amsa yace sa'awi ila jabalin yasimuni min alma da sannu zan tafi zan makale sa'asiru wa altaji'u zan tafi zan makale zuwa wani dutsen da zai hana ruwa ya kama ni ko hana ruwa ya haɗe ni ya simu ni min alma yani yamna'uni min algharq zan hau wancan dutsen zai hana zai hana ruwa ya nutsar da ni annabi nuhu ya san wannan labari nasa ba aka yake ba sai ya ce da shi la asima al yawma min amrillah ina shaida maka babu wanda ya isa ya kubuta a yau daga cikin wato azabar Allah min amrin lahin nan min azabin lahi ne ba wanda ya isa kubuta daga azabar Allah a yau illa man rahim sai dai wanda Allah ya yi masa rahama don shi mai jin kai ne subhanallah dan ya auna da kuskuren awo kenan wahala bainahumal mawj yana gama maganan nan da shi sai igiyar ruwan nan ta shiga tsakaninsa da ɗan yana magana da shi yana gano shi kawai sai Allah ya kawo igiyar ruwa fau ta yi sama daga nan bai sake ganin shi ba fakana min al kawai sai ɗan nan ya nitse a gaban annabi nuhu ya nitse ya halaka Allah ya halakar da shi da wannan ruwa iya kallo bayan da zai yi ya hau dutse malaman tafsiri suke ta kokarin fada cewa ya hau kan katon dutse wanda tsawon dutsen na ya kai zira'i arba'in wasu suka ce zira'i sha biyar amma Allah ruwan nan na dufa ne yana haɗewa yana haɗewa yana haɗewa yana sai da ya haura har dutsen har dutsen ya nutsar da shi imam al-hakim ya kawo wata riwaya cewa lokacin da wannan ruwan dufa ne ya kasance akwai wata mace wai tana da yaro jariri tana son wannan jariri da ta ga ruwan nan na dufa ne yana halaka mutane yana ta shanya wuri ta yi maza ta je ta hau kan dutse sai da ta je ƙarshen wannan dutsen ruwan nan yana ta biyo ta tana ƙara sama yana biyo ta tana ƙara sama ta je ta daɗa hawa kan tudu a dutsen ma ruwan nan ya biyo ta har sai da ya kawo gwiwanta a kan dutsen ma tana ta ɗaga yaro sama kafaɗarta daga kafaɗa ta ɗora shi a ka daga ka ruwa yana ta ka ruwa ruwa sama yana zubarwa ƙasa tana bulbularwa wallahi sai da ruwan nan ya haɗe yaron nan jirgin annabi nuhu kuma yana sama duk inda ruwa yin yana kan ruwa duk tudun ruwa shi kuma yana sama ruwan tsufa na gama duniya kenan shi ne malamai suke cewa da Allah zai ji kan wani a cikin kafiran nan ba wai ma dan annabi nuhu ba to da an ji kan wannan jarirai ko jarirai ma da yawa da aka halakar da su haka imam hakim ya kawo isnadi ya ce ingantacce ne sahihi ne amma wasu malamai sun ce hadisin yana da rauni akwai wani wadda mutum ne mai rauni a ciki wannan yana nuna mana mu ji tsoron fitinar da za ta sauka idan fitinar nan ta sauka ba za ta samu wanda wato yi zaluncin kaɗai ba har wadda bai shafa ba yanzu za ka iya cewa mai laifin dabbobi me laifin jirajirai me laifin kaza me laifin kaza ko ba ka bane za ka faɗi haka to amma abin mamaki Allah idan ya tashi azabarsa idan ya tashi ukubarsa yana nadabtar da mutane kafirci bai yi ba bai yi ba ba daidai ba ne kuskure ne mutum ya zama musulmi na kwarai mai riko da imani na gaskiya kuma riko da gaskiya shine zai kai mutum gaci in ka rike gaskiya ba wanda zai taba ka in ka rike gaskiya ba wanda zai zarge ka in ka rike gaskiya ba wanda zai cuce ka ko ba wanda zai zo kai za a cuce ka tabbas kana da gaskiya din wannan yana faruwa amma dai ba wanda ya isa ya ce kayi ƙarya sai dai ya zalunce ka to yace gashi nan shi zai hau wani dutse da zai hana ruwa ya haɗe shi to ma nan me ya faru malam وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين wakila ya ardu bala'i ma'aki yayin da ruwa ya gama aikinsa ya haɗiye duk abin da zai haɗiye yanzu ka nan ka iya cewa mutanen annabi nuhu nan da ya ce shekarun na yana musu wa'azi ba su bi shi ba an halakar da su ne da ruwa kana zaune kana ganin ruwa ya haɗiye ka ka ruga da gudu ka hau bishiya ka hau duk abin da za ka hau ruwan nan yana yi wa sama ka sha ka ƙoshi ka mutu subhanallah wakila ya ardu bula'i ma'aki yayin da ruwa ya gama aikinsa Allah ya ce da ruwa da ƙasa ya ke ƙasa haɗiɗiye ruwanki shine ibula'i ma'aki ta sharrabi kenan ki haɗiɗiye ruwan da kika bayar ke ƙasa iya gwargwadon ruwan da kika bulbular tsotse shi wa ya sama'u aqli'i ke kuma sama ki kame ita saman ba a ce ta haɗiye ruwanta ba saboda a bisa al'ada yadda aka sani ruwa ƙasa yake yi to sama ke ki kame ya isa haka ke kuma ƙasa duk ruwan da ya zuba kanki ki tsotse shi kai rana an ga ikon Allah mala wa ghidal ma alqur'ani yace sai ga ruwan nan ya tauye na ƙasa kawai sai ruwan nan yayi kawai sai aka nemi ruwan nan aka rasa malam ya yi ta shiga cikin ƙasa ya yi ta shiga ƙasa tana ta haɗe shi wa ƙudu al'amuru aka kammala al'amari halakar da mutane shine al'amuru ɗin wastawat alal judai sai ga kwale-kwale da jirgin ruwan annabi nuhu ya daidaita alal judai akan tsibiri ma'ana ruwan ya sha ya sha ya sha kwale-kwalen yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa ruwa yana raguwa yana raguwa sai gashi ruwan ya ƙare gaba ɗaya ga kwale-kwale shi kuma yana kan wannan me yana kan tsibiri shine aljude jazira kenan dutse wanda yake yake kan tsibiri Allah ya halakar da al'umma sun zama gawoki wa qila bu'dan lil qaumi zalimin sai aka ce nisanta da halaka bu'udan din nan halaka ake nufi halaka ta tabbata ga mutanen da suke azzalumai ne Allahu akbar Allah ya halakar da su ya kammala dukkan abinda ya yi niyyar ya gudanar tabaraka wa ta'ala to me zai faru nan bayan nan ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين
ونادى نوح ربه sai gashi Nuhu ya fara kiran Ubangijinsa kuma dukaru na gaba. Faƙala rabbi inna ibni min ahali. ya sake dawa kan maganar wato maganar wannan dai ɗanasa shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ce ya ubangiji ɗana yana cikin ahalina ina tunawa da ɗana innabni min ahali ya Allah kayi mun alkawari za ka amsa mun a matsayina na annabi wa inna wa'adaka alhaq kuma lalle alkawalinka gaskiya ne baka saba alkawari wa anta ahkamul hakimin kuma ya Allah kai ne kafi kowa iya hukunci hakamta ala qaumin bin najah wasu mutanen ka musu hukunci da kubuta wa hakamta ala qaumin bil halak wasu kuma ka musu hukunci da halaka ya Allah dana ya Allah dana ɗansa ɗansa annabi nuhu Allah ya jarabe shi da wannan ɗa ko kan ana ko sam to bari mu je me faru malam قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين Allah ya bashi amsa take shi lamarin Allah sai shi shi yake abin da ya ga dama ba wanda ya isa ya sa shi wani abu da bai so ba shi sa ta annabawa binsa suke yi sau da kafa abin da ya ce su yi shi din shi suke yi kala sai Allah ya ce ya nuhu ya kai nuhu alaihi salam innahu laysa min ahlik wannan yaro baya cikin iyalanka Allah ya cire shi daga cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih saboda shi ya aikata aiki ba na kwarai ba a kira'ar alkisa'i da yaqub innahu amila ghairu salih ya aikata aiki wato ba aikin kwarai ba yani amila ghairu salihin ya yi aiki ba na kwarai ba amila amalan shirki wa takzib ya yi aikin shirka da karyata annabawa subhanallah fala tas'alni kada ka tambaye ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi a kansa ya kai nuhu a kirar mutanen sham da mutanen hijaz fala alanna aka kawo da nunu taukidu saqila fala tas'alanna kada ka yi yadda ka tambayi abin da baka da ilimi inni a'izuka ni ine maka wa'azi ine maka gargadi ina maka fadakarwa shine a'izuka an takuna min aljahilin kada kasance cikin mutane da suke jahilai wanda suke magana akan abin da ba su da ilimi akwai maganganun malamai da yawa akan wannan magana da Allah ya faɗa wa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wasu sun ce ba wannan ɗan da muke ta magana a kansa ba ne wani ne ɗan daban kuma shi Nuhu bai ma san cewa ba ɗansa ba ne ya ɗauka wai ɗansa ne sai Allah yake ba shi labari ba cikin iyalinka kamar cikin waɗanda suka saba masa ɗin kenan wannan ra'ayi ne wasu malamai suke ƙoƙarin su kautar da maganar amma dai ƙur'ani ya ce ɗansa ne wala da nuhu ibnahu yawwa wasu kuma suka ce a'a ɗakam nasa ne gashi ya ce min ahali ya cikin iyalai na ko da ke suka ce ai sai dai kuma ya ce bai ce min ni ba bai ce daga gare ni ba amma abdullahi bin abbas da ikirma da sa'id bin jubair da imam dahak da sauran manyan manyan malaman tafsiri cikin tabi'ai da suka biyo bayan su sun ce dai haƙiƙanin zance faɗakan na nuhu ne ɗa ne na tsatsonsa shi ya haife shi mahaifiyar yaro mata annabi nuhu saboda ba za a ce ga wani ɗa da yake tsammanin na gidansa ne kuma a ce ba ɗansa ba ne saboda hadisi ya zo abdullahi dan abbas ya ce ma bagat imra'atu nabiyyin qattu matar wani annabi ba ta taɓa yin zina ba in an ce ba ɗansa ba ne to kenan ɗan matarsa ta yi zina ne ta zo da shi a ɗakan nasa ne to ya za a fasara innahu laysa min ahlika ai ana nufin innahu laysa min ahli dinik shi din baya cikin yan addininka ahal anan ana nufin wato ahli din wato yan uwanka addini iyalanka addini saboda ya saba wa baban shi a cikin addini gashi nan can mata annabawan da Allah ci fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'an وقيل ادخل النار مع الداخلين inni a izuka an ta kuna minar jahili na karka zamanto cikin waɗanda suke abu da jahilci ka zo ka yi addu'a Allah ya halakar da wasu mutane sannan kuma kana roƙon Allah Allah ya kubutar da wani kafiri waɗancan an halakar da su ne saboda kafircinsu to shi ma wannan ɗan naka kafiri ne to kaga addini babu wani cewa wani ɗana ne wani kaza wani kaza a'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yake cewa Fatima yarsa salini min mali ma shiti ki tambaye ni daga cikin dukiyata duk abin da kike so amma fa inni la uguni anki min Allah shay'a ni ba zan wadatar da ke daga wajen ubangiji da komai ba dukiyata abinda Allah ya bani ki tambaye ni zan baki amma a wajen Allah kar ki ce ki yar annabi ce za a yi miki wata alfarma ko za a kyale ki a'a ba zan wadatar da ke da komai ba ina waɗanda suke cewa wai kawai tunda sun wayi gari suna son manzon Allah wai komai ma su je su yi wai ai in dai akwai soyayya ai an gama to wace irin soyayya ce ba da'a ya za ka ci kana son mutum baka masa da'a shi ne alƙazin iyaz yake cewa mai ashafa alamatu muhabbatihi ittiba'u athari sunnatihi alamar son annabi da gaskiya shine mutum ya rinka bin gurbin sunna annabi duk abin da manzon Allah sallallahu ya aikata ya umarni ya aikata to wajibi ne kai kokari ka aikata amma ba wai ka ce wai kana son annabi amma kuma aga kana faɗa da sunnar annabi ba kana son annabi ka riƙe waƙoƙi da kaɗe-kaɗe wai wannan wai shine son annabi ba ka sallah akan lokaci ba ka yin sallah irin ta annabi ɗin ba ka bin sunnonin manzan Allah a cikin ayyukan da ya umarni a yi kuma amma ka zo kai kana zaƙalewa kai wai kai ne mai son annabi to ya zaka zo a ce kana kana kana kana son annabi kuma baka bin sa kana bayyana kana son mutum kuma kana saba masa ai duk wanda kake son sa to ya kamata ka bi shi so lallai mu sani cewa tsiran mu a wajen ubangiji shine mu bi shi kuma kusanci da wani babba baya kubutar da kai fa a kiyama yanzu dai wannan misalin wannan dan ai babansa annabi ne ba amma ku duba da aka zo halakarwa shi da kansa uban sai da ya neman masa alfarma a wajen Allah yace inna bani min ahli kuma sai da ya kira dan kafin a halakar ya bunayyar kan ma'ana amma duk da haka Allah bai bashi dama ba saboda haka kowa ya tsaya ya bi Allah ya huta kuran a aini yayana malami ne ba abin da zai ma babana malami ne ai mu unguwar unguwar malamai ne to sai kuma me ai mu asalin zuri'ar mu ma gidan mu gidan malamai ne to sai kuma me da gidan ku ya zama gidan malamai wannan ba daidai bane to yau dai ga dan annabin Allah ba musulmi ba kuma annabin ya neman masa a kubutar da shi Allah ya hana shi to bayan Allah ya yi wannan magana wa annabi Nuhu sai kuma ya ce me قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم to وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين shikenan annabi Nuhu kun san annabawa nan da nan suke da karaya ubangiji sai musu magana yanzu za su nuna gajiyawarsu take shi ma ya ce rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun ya Allah ina neman ka tsare ni kada in tambaye ka abin da ban da ilimi akai tunda ka hana ni in roƙe ka abin da ban da ilimi Allah ka kiyaye ni wa illa taghfirli ya Allah idan baka gafarta mun ba ya yadda daga wannan magana da Allah ya gaya masa to yana ji a ransa cewa ya saba ubangiji shi annabi nuhu daga wannan shi ya ubangiji in baka gafarta min ba wa tarhamni ya Allah idan baka yi min rahama kai min jin kai ba akun min al khasirin zan kasance cikin waɗanda suka yi hasara ku duba yadda annabawa suke nuna gajiya wasu a wajen ubangiji ya Allah in baka yafe mun ba ya Allah in baka yi mun rahama ba ya Allah idan baka tausaya mun ba haka ake so ka tashi da daddare ka ringa gaya wa Allah ya Allah in baka bani ba ya Allah idan na mutu ka sani a cikin wuta na yi asara ya ubangiji idan ban samu gafarar ka ba a duniyan nan na tabe ya Allah bani da mai gafartawa in ba kai ba ya Allah bani da mai bayarwa in ba kai ba wa illa takfirli wa tarhamni akun min al-khasirin to ya roki Allah kuma ya nemi afuwa to haka ake so idan mutum yayi abu to sai maza maza ya koma ga Allah ku duba usulubin Qur'ani ana faɗin maganar nan kafin a karo wani jawabi sai aka ce take ya nemi gafarar ubangiji me laifin kawai dan ya ce ɗansa a tuna da ɗansa a taimaka masa kuma gani yake saboda shi annabi ne yana da matsayi a wajen Allah to sai mai faru malam قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك Allahu akbar وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم to shi ma Allah sai ba da ansa take qila ya nuhu bit nuhu bit nuh ha wannan farko ha karami ha sabe kenan ha'un ta biyu kuma ha babba ihbit bi salamin minna kalmar ihbit inzil ya kai nuhu sauko daga cikin wannan jirgin ruwa kwale-kwale wannan fa yana cikin kwale-kwalen fa kafin ya sauka ne ke yake nema daga wajen ubangiji ya ya nuhu sauko daga cikin wannan kwale-kwale bisalamin minna da aminci daga gare mu wa barakatin alaika da kuma albarka a kanka tabbatar alheri a kanka har zuwa tashin kiyama wa ala umamin mimman ma'ak da kuma zuri'ar da suke tare da kai al'ummar da suke tare da kai yani mimman ma'aka mimman kana ma'aka fi safina waɗanda suka kasance tare da kai a cikin jirgin ruwa malamai suka ce kai ana nufin duk al'ummomin da suka yi imani da shi alƙurunun lati ta ji'u min ba'dihi karnoni da za su zo bayan shi Nuhu alaihi salatu wassalam daga cikin yayansa daga cikin zuri'arsa muminai wa umamun sanumattiyahum amma wasu al'ummomin za mu jiyar da su daɗi a nan duniya kawai ku ji wannan magana akwai al'ummomin da za mu jiyar da su daɗi a nan duniya sun mai masu minna azabun alim sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga gare mu su ne kafirai ahalu shakawati waɗanda suke shakiyayyen wuta Allah ya yafe wa annabi Nuhu ya karba addu'ar annabi Nuhu kuma ya ce shi mai albarka ne kai ba shi kadai ba da wanda suka yi imani da wanda za su biyo bayan shi ila qiyamis sa'a amma yana nuna masa fa akwai wasu al'ummomin da ba dai jin daɗin duniya bane sanumatti'uhum za mu jiyar da su daɗi ina ba cewa ai ana ta abin nan ka duba daɗin da america suke ji duba ƙasar kafirci ne duba ingila suna jin daɗi duba canada suna jin daɗi ƙasashensu kamar ma ba a duniya suke ba kamar ma ba ƙasa kamar kaza kaza kullum ka gansu jajaye bulbul a ƙoshe mu kuma a bubbushe a yakushe muna cikin talauci ga yawan sallah ga yawan azumi ga yawan zikiri ga talauci ga masifa ga wane ne ga wane ne ka ce masa wa umamun sanumatti'uhum sun maye masu minna azabun ali wallahi akwai al'ummomin da Allah ce za mu je da su daɗi ƙayata a ƙasa arziki a ƙasa samun ƙwarewa akan harkoki na duniya da mallakan tattalin arziki da dukiya da jin daɗi da gina ƙasa da shakatawa da holewa su hau motoci masu tsada su gama hawa a kawo mana muwawashe mu sai tsohuwar motar da an hauta shekara bakwai watakila amma a zo ana muwa murna a rage a shekara sai sabuwar mota to Allah sa albarka ko ba ka bane ba Allahu akbar wa umamun sanumatti'uhum summa yamassu minna azabun alim na'am muna da sallah na'am muna azumi na'am muna zuwa hajji na'am muna zuwa umra na'am naqumu fil layli nusalli wa nasum ونستغفر الله ونتوب إليه ونلتجئ إليه duka wannan muna yi amma kuma sai sun gama hawa motoci sai a mu hau wani zuba ma riguna sai sun gama sawa sai a kawo mana mu ɗauka musa komi akwai tuwaris ma dai barin duba jikina dai ba tuwaris ko dai to ai ka san ba tabbas kai ka isa ka zagi tuwaris ne a ƙasar nan a'a muna dai fata lokacin da Allah ya samu wa muka samu budi ko ba ka bane yawwa sai ka gama zagin tuwaris din ka gashi a jikin ka kai ba akwai tuwaris subhanallah sai sun more sun ji daɗi sai su kawo wallahi wannan ba yana nuna cewa akan daidai suke ba kuma wallahi ba yana nuna cewa Allah ya fi son su ne akan mu ba Allah ku tuna da wa umumun sanumatti'uhum thumma yamassu minna azabun alim kuma mu ma mu ne anan fa akwai kasashen musulmin da kuma ba a kai musu gwanjo yanzu ko kasar saudiya nan ba wata gwanjo da ake kai musu ba a kai musu tsohuwar mota kwata kwata komin kinta wanda wani ya hau ba za a kai musu ba ba a kai musu wando gwanjo ba a kai musu kaya gwanjo sun rufe sai dai nasu sai dai su siyo sabo daga kamfani kasashen musulmi ne kuwait haka da sauran kasashe amma ni da kai da saura Allah ya haɗa mu da gafiyoyi da beraye da majida akwai yan jido ƙwarai da gaske mutum ɗaya sai ya sace kuɗin da za ku iya rayuwa a ƙasar nan shekara goma suna nan wallahi tallahi ba ga shi nan kuna gani ba shi ɗaya su dai ku yi ta addu'a Allah ya daɗa tona asirinsu su kunyata a nan duniya watakila su tuba su mai da kuɗin al'umma in Allah ya ga dama ya fi musu alahira su kuta in ba haka ba kuma zulumatun ba zuwa fauka ba ji mutum musulmi an ba shi wai biliyan kaza biliyan kasan nawa biliyan daya nawa ne biliyan daya eh miliyan sau nawa dubu naira miliyan ɗaya sau dubu ita ce za ta baka biliyan ɗaya to wani aka ɗauki biliyan kaza aka ɗauki wani wai wani musulmi aka bashi wai na jan carbi da addu'a abun kunya mutum ya faɗi wannan a jarida a rubuta duk manyan barayin ƙasar nan musulmi ne tinannu musulmi ne wallahi wannan yan arewan da kuke da ana arewa arewa arewa yawanci duk su ne barayin nawa ne barayin kudin da aka mada kwaya nawa ne ba mamaki makocin kama mugun barawo ne kisa ba sa son mutumin nan ba za su taba son sa ba wallahi tallahi ina gaya muku ba za su so shi ba za su yi fada da shi za su yaƙe shi a sako mai a sako mai a sako mai sai su hada baki su masu gidajen man su ce mu ɓoye saboda ya karya musu ka'ida nan gaba za su waye gari ba su samun kazamar riba da suke samu bari su azabtar da mutane a zagon kasa a trabuta ci amma alhamdulillah talaka kuma suna nan suna ta jira babu babu babu kuma akwai wallahi akwai mai a garin nan ɗinkin wallahi amma yan uwanka ne marasa mutunci masu neman su yi arziki dare ɗaya wani nan aka gaya mu wani mutum wani babban mutum a nan NNPC ana magana ana cewa ka ce wani mutumi da ya zo harkar man nan ma duk ma dai sai dai mu kama noma kuma sai ya ce haba alaji me za a yi da wannan mulki ai zaman lafiya a ƙasa kaga ana layi a gidan mai mota ɗari biyar ya ce to lafiya kenan wannan ka rinka siyan mai ana bin ka ana roƙonka mu addu'a ma muke Allah kawo mana abin da zamu daina amfani da man wallahi tallahi si ta mana mota mai batir mu taka yiwu in batir din ya kare mu tsaya mu yi mata caji a hanya Allah ku da wannan wulakancin ka kawo mana wadatacciyar wuta a mana wurin cajin motoci a hanya in mun yi awa biyu mu je mu ci abinci mu huta mu yi mata cajin minti talatin ya fi mana wallahi da wannan wulakancin da suke mana amin ai sun sani ni da su duk muna cikin muna cin kwakwa ne wani ya ce a to za ku gani ai ko ku gaji awa kanku ba kun je kuna ta addu'a a masallaci kaza kaza canji canji wani kafirin ya fi musulmi wallahi haka suke faɗa mana wallahi haka suke faɗa kuma wallahi a'a wallahi a'a wallahi tallahi akwai sauki bi idinillah inna ma al'usri na samu kuɗi na samu wadata na samu yalwa sai naga gidana ya lalace wani ya bata shi na ce zan gyara shi zan yi renovate ba dole sai na rushe shi ba in na zo kwaskwari ma sai na buge wani wuri inda na buga ba dole ji zafi ba ko ba gama ne idan mota ta ta mokaɗe ta mokaɗe ta mokaɗe zan sake mata fenti ba sai na kai ta fanalbita ya bubbuke ta ba tukunna ta sha ƙara tukunna sai ta miƙe a yi mata foti ko ba ka bane sai a fesa mata fenti sai ta haske to insha Allah ba inna ma al-usri yusra annabi nuhu ya sha wahala kwarai da gaske ya kira ya kira ɗansa Allah ya ce a'a kai dai mun maka addu'a kuma mun karɓi addu'arka kuma duk waɗanda za su biyo bayan ka suma suna cikin ni'ima wasu imani da kai amma akwai waɗanda daɗi kawai za mu je da su a nan duniya a lahira kuma za su ci azaba sai mai ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir إن العاقبة للمتقين Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi yanzu an gama labarin annabi Nuhu sai Allah ya dawo kan annabi ya ce to kaga wannan labari tilka min anba'il ghaib wadancaninka labaru ne na gaibu nuhiha ilaik da muke maka wahayi ma kunta ta'lamuha anta kai baka sani ba kai Muhammadu baka sani ba sallallahu alaihi wasallama labarin da kai baka sani ba wala qaumuka haka mutanenka ma ba su sani ba min qabli hadha kafin wannan lokaci fasbir kai hakuri alal qiyami bi amrillah wajen tsayuwa da umarnin Allah wa tabligir risala da isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala kai hakuri akan abin da zaka gamu da shi na cutarwa daga kafirai kamar yadda Nuhu alaihi salatu wassalam shi ma ya haƙuri amma dai innal aqibata lil muttaqin lallai kyakkyawar makoma ƙarshe na ƙwarai cin nasara lil muttaqin yana tabbata ga masu takawa masu tsoron Allah to shi annabi Hudu kuma me yace mala wa ila adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ نعم وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود Allahu akbar to wannan shine kisar kamar wai in ka je zaka sai dan tsire mai lafiya sai a baka test ko to insha Allah wani sati sai mu ji me zai faru insha Allah ta'ala wani satin kuma sai mu shiga mutanen samudawa da annabi salihu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh